yan uwa a takaice abinda nake so yi bayani cikin wannan hudu ba yan uwa abin sannan ne cewa mahi girman mahi girma mahi hadarin adawa ga dan adam shine iblis a wannan rayuwa ta duniya ba mu wani dan adawa da ya kai daidai da shi balle ya shi domin shaidani shine tushe na dukkan wani sharri da saban Allah kuma shine jagora zuwa ga halaka da tabewa ta hal abada ta duniya da lahira shedani yana kiran mutane ta kowace hanya zuwa kafirci da shirka da Allah da barin tauhidi da dukkan hanyoyi da yake da su yana kawata wa mutane wannan ababe yana kawata musu bid'a yana kawata musu saban Allah da barin Allah mai rahama yan wa masu girma hakika Allah mai girma da buwaya ya tabbatar mana ya gaya mana a ƙiyayye shaidani ga ɗan adam a cikin ƙur'ani kuma Allah ya yi wannan bayanin dalla-dalla ya maimaita wannan bayani wurare daban-daban da dukkan hanyoyi daban-daban ta yadda ba wani shubaha ba wani rashin ganewa da za a ce ɗan adam ya yi game da adawa shi da shaidani shaidani ɗan adawa ne a hili ƙarara cewa wannan kuma adawa ta shaidani ita ce za ta kai gobe kiyama duk wanda ya bi wannan makiyi nashi ya bi abin da yake so ya bar da'a ta Allah mai rahama da buwaya to tabbas shine tabe gobe kiyama dan Allah subhanahu wataala iya magana ga masu imani ko bani adam shin yanzu za ku riki shaidani da iyalan shi masoya ku bar magana ta ku bi tasu bayan kuma cewa wannan ɗan adawa ne a hili ƙarara Allah ce tur da irin wannan canjin ka ɗauki ɗan adawa a masoyi a wani wuri Allah mai girma da boya ke cewa duk wanda ya ɗauki shaiɗani masoyi ya bar Allah to ya yi taɓe taɓewa wadda take bayyana na hili ƙarara Allah mai girma da buwaya yana tabbatar mana yana ƙarawa mana cewa shaiɗani babban ɗan adawanmu ne kuma ya mana umarnin kadda mu kuskura wajibi ne gare mu dauki wannan dan adawa abokin adawa mu ne dan Allah ya ga mana menene gurin shedani kamar yadda Allah mai girma da buwa yake cewa shi da man shedani tabbas makiyinku ne ku roke shi mana ku rike shi a matsayin a matsayin makiyi domin shaidani iya kiran 'ya'yan shi mabiyan shi zuwa ga shiga cikin sa'ira yan wa masu girma idan muka tsaya da kyau muka lura irin abin da yake kai da kawowa yau a cikinmu balle balle masu da'awar sunna ko salafiya irin yadda wannan makirci na shaidan yake so ya shigo ya yaudar wasu daga cikin 'yan uwa ta hanyar rukuya ta hanyar rukuya ta kai sa ga shiga hanyoyin dabo-dabo da hanyoyin bokaye ta hanyar da sunan rukuya wannan iya daga cikin yaudara ta shaidani alhali Allah mai girma da buwa ya gaya mana kaidin shaidani ya rantsuwa da girman Allah ya Allah zan je duk gaba da baya dalilin hallakar da ni da kai dalilin wannan bawa naka ni kuma na daki alkawari na rantsuwa gaban ka Allah da dukkan hanyoyi zani gaba da gaba da baya dama da hagum zan mutu kowace hanya yanda za a yi in dirmi yadda iyan wannan bawa naka kuma wannan alkawari da ya ce tabbas Allah ba za ka samu wannan ɗiyan wannan bawa naka ba suna ma godiya suna ɗa a gare ka a wani wuri Allah mai girma da buwa yake cewa wannan zato da Iblis ya yi na dirmiyar da mahi yawan ɗiyan Adam ya tabbatar da gurin shi ya cin ma gurin shi ‘yan kaɗan ne kwarai daga cikin masu imani wanda suka tsira daga makircin shi ɗani ‘yan uwa masu girma a taƙaice wannan bayani na yau na ambaci ‘yan uwa wasu daga cikin ahalus sunna mai uwa mai yau akan hanyar rukuya lalle mun tashi karce kai ka tsira kana ahalus sunna kai ne shaidan ke bi kai ne ke nema ya mino ka ruwa yanzu eh baka sa guru baka sa laya baka kaza he biyo yan wan idan kun diba a yau in ka samu masu rukuya goma aka samu takwas ahlus sunna ne takwas in ka samu duk yanzu an gargajiya ma daya wani lokaci to idan yan wata wannan hanya idan kun lura a yau shaidan ya biyo wallahi yan wa ai hatara mu hatara wallahi kana sunan ahlus sunna ne a kira suna wallahi shaidan ya biyo ta wata hanya iya sa wasu daga cikin uwa sun koma kaman bokaye amma me bokanci bar labarin gaibu kaza ka yi binne kaza wani yawa magani irin dai na bokaye na da da sunan kuma rukuya kana aqida sunna to la kai hankali ku yi hankali yan uwa masu wannan aiki da irin mai yan uwa mai cika ka yan uwa hira da ake da shedani wai ana hira da aljani ta hanyar mara lahiya wani mara lahiya ba mamaki shaidani zai iya magana to kun bayan shaidani kun mun sani cewa Allah subhanahu wataala ya gaya mana shaidani yakan jewo da kalma a cikin magana amma mai yawa ƙarya suke yi in watan da mun san adawar shaidani kaga ta wani hanya zai biyo kai mai da'awar sunna ya sa maka hira da shi ɗan uwa wanda ma kake gani mutum ɗan ɗan wanka ya ma ƙarya ya baka labarin ƙarya balle wanda baka gani da sunan mara lahiya ya magana baka labarin kaza wuri kaza aka binne kaza aka yi kuma ka yarda da sunan wai kana rukuya ne wani yan washe dan ya biyo ya ce wuri kaza aka binne ya gama rigima ya raba arme ya sa adawa ta wannan hanya kuma sai yan wayan da irin yanda mara lahiya wani in balle mata sun shiga matsala za a zo ana ma wata mace rukuya ta san tana da kishiya a cikin wannan rukuya za ta yi magana ta dangana ma wannan kishiya ta mata magani kuma a yarda in wannan abin yawa ya wakana a cikin jama'a wanda ake tare cewa an raba arme ya kai domin ni aka isko tsakanin waliyin baiwar Allah da waliyinta da ita sun zo suna jajen ga abin da ya kai mutum da ta rantsuwa da girman Allah in ta san meye ma shirka amma an ma kishe ta rukuya a cikin rukuya da ake yi aka ce ai ita ta magana ta ce na rantsi da girman Allah a rayuwata san mai shirka ba amma kishe cikin magana da take yi da sunan rukuya wanda sunan aljani ta ce ga wanda ta maganin alhali ƙarya ce miji ya ce ya sake ta gaba da sakin ta wallahi sakin ta yi ta ce za ta yi ƙara gidan juju ta ce ai kin samu ku wallahi na tsaya muka yi ta fama da ita ki yi haƙuri kake sa mana magana wala ƙarshen lamari da wani baiwa Allah shi ya sake ta ya sake ta ta wannan hanya akan kurin labarin ƙarya da sunan rukuya kaga nan me yawa bokanci ne akai bokanci ne akai kuma ana da'awa kana da'awa sunna da'awa sunna babba ne da'awa sunna ake wallahi kace kana haka yi wani ɗaya cikin makinci shedani wani wani ne a takaice gaske magana na kare ka ta kai ƙara ƙarshe bayan zamani mijin muka yi muka yi cewa kun bashi wararen wallahi cewa ma san sai gamu kun ya mutu da magana amma bayan zamani wala cikin sunna kace wani gargajiya ba ta gargajiya wallahi daga baya ya yi nadama ya gano ƙarya ce a yau tana gidan shi yan wa me yan wa wannan al'amarin rukuya yan wa ya kai yan wa wallahi wallahi abin ne yan wa ya yawa wallahi ɗan uwata ta jini na je ba ta lahiya an gano cuta a likita ga malati kaza ne suna gidan tu nuku ya gida ta ce haba mala iliya ai wani a cikin ta kakawa ya zo ya ce an mata rukuwa wannan aljani ya magana a shekar zaka zane ta ce wannan yanzu rubutu ne aka kawo da jininta na haila za a gama allah da jinin haila za a gama ta ce a je a zuba a makwantan garin mala wallahi da suna rukuya kuma wallahi da ban gane ban ma san kawai ba kuma daga bana gano waye dan uwa na gano waye da kuma aikin waye na gano wallahi daga baya yan wannan da sunan addini yan wa abin ya yawa irin wannan cikin al'umma yan wa anan ina ga iya ma iya jina nan cikin yan wa wani matar shi ta samu matsala ta je garin su a cikin yan wa masu da suna wani ya mata rukuya aka ce ai kishi ta ta binne a wuri kaza a cikin daki shi kuma dakin da karo da komi aka zo nan aka na suka so rigima ya ce ai kurin tabbas haka aka hodi a rukuya na ce kai da dan uwa kana alamar sunna kai ka bokanci bokanci ni na gato wajen jafar na wajen albani ce in wajen in wajen ka gato kai boka ne kai boka ne ce wallahi kai boka ne na ce yanzu wane da shi mutumin kiyaye ya a bincike na ce wallahi wane ka yarda dan ya san ƙarya ce ku je gidan a hausa karokin ya hudo magani aka je ƙarya aka yi asara banza na ce mai kana kana bokance suna sunna in wani abin iya yawa a cikinmu in abin da ke kiran masu da'awar sunna masu rukuya su yi tsoron Allah kada abin duniya da ake samu ya yi ƙoƙarin mai da ka hanyar shaida ne bokanci da ake bokanci domin yi abin duniya ce kaka da yamma yawa abin duniya ne yan wa ku dogara da abin da yake na ƙur'ani da sunna yan wa idan aka wayi gari in abin ya yawa ne sai nake abin ya da yawa Allah abin ya da yawa ne gaskiya dole ai bayani ai tsoron Allah ka gane idan har kana cewa ka san da ƙur'ani yan wa shin ƙur'ani zai tasiri ya hudda aljani ko maganarka yan wa duk idan ake samun abin daga wannan tattauna da hira ina ga duk duniya kowa san waye shugaban wannan wanda har wannan abun ya damu a duniya wannan absalam ne ga wahid bai wannan malamin shi ya har ta satanin bota daga baya zan kuma da taushe na yanzu yayi nadama ya tabbatar da kuskuren wannan hira ya tuba ga Allah ya fasa kuma ya ci iya kiran masu yi su ji tsoron Allah su fasa irin wannan hira kuma su guje ma mai da abin sana'a wala kiran da yake nan yan uwa muna magana cewa mutum ya dogara ga Allah ka karanta ayoyin Qur'ani yan uwa idan Qur'ani bai sa ba shedan ya gudu sunna ayoyi addu'a ba sa gudu ya hiraka tunda wannan hira yan uwa anan ake samun yaudara ku kokarin wadatuwa da Qur'ani da sunna addu'o'i sai ya sheku yan uwa lazama ku misali wani ji yake dole ya yi wannan hirai za samu lahiya misali ma ku misali guda uku wani dan uwa cikin masu yin wannan aikin babba ne sai da yake an san shi bai gari ai bulaguro wani dan sai sa matsala ta kisa ta aljini suka ce mana iliya da Allah mun zo wani bayanan ko ka yi rukuya ni bai yi rukuya ba ka ce labin yi rukuya ba amma na yi adda su na sana sana san bayanin munosu a yana wannan hire na ce ban yi rukuya ba sai ja mana adda ce mun je muku adda yan wa da muka je shi kakan yaron babban likita ne kuma tsohon likita ne ya ce malam ni likita ne wannan yaron na san sarai ba wani maganar shi lahiya kun akwai iska tare da shi shi to ni zan yi abin da na iya insha Allah addu'o'i na Qur'ani na sunna na karanta ba wata hira da kai kare na kare nace kuma in ya zo wancan kin haiku neme shi ina kare ya na huto wata gari magamar da shi wakilin yaron yaya wane kwana nawa bai magana kalabe cewa yace wallahi malam kana huta ya zamana kana huta ya zamana har iya na auji ya huto hira muka da shi ba ta hira kwari da kuka yi a shi kurani zama ku sani na biyu cikin yan uwa samari ahlus sunna wani ya zo da wani sa abin da ke uwa a takaci zama ku misali ne ku san cewa qur'ani ya wadatu shi zama ku misali ya sa sun same ni gida da rana cewa wani cikin samari ahlus sunna kurin aka ji iya ihu cikin dare iya ihu iya ihu shi abokin shi ya zo daga niyame kare biyu na dare suka ce kalmar da suka ji kun yayi ya ce a gaya mana iliya wani abin shi sa dole na ji ta ya kama sunana dole na ji amma da na ce ban zuwa na san mun wasu amsa amma na ji ci zan ci zan je mai addu'a da na je iya daki a kwance uwayen da uwa da uba da ƴan gidan suna waje suna kuga muka shiga daki da abokin nashi na karanta mai qur'anin da na iya da addu'o'i na sunna na ce gobe sai zan dawo zan mai kwana uku insha Allah na sa akwai ta ruwaya kan hakan yanwa mun je washe gari mun dawo da sahe na dawo da sahe ne su ko obon a kowa ya ce wallahi malam kana huta ya rika magana mana abin da ya faru dalla dalla gashi na samu lafiya hira muka yi da shi ba wata hira yan wala yan ina misalai da yawa da yawa irin wannan wanda kurin qur'ani da sunna sun wadace ka da haka yan uwa ka ku ce kuna sunna kana sunna kai je nema wallahi kana sunna dama kai ne na shi dan wancan dama ya gama da shi kina a yi ƙoƙari a yi tsoron Allah a guje ma wannan hira da aljani zai mai da ka boka kuma a gama rigima a kulla ma wani sharri ta hanyar hira da shaɗani shaɗani ɗan adawa ka ne bai san ka kuma ya rike alƙawarin sai ya hallakar da kai ya gama rikici cikin al'umma kai ka hutar da kai mai da ka boka baka sani ga kana da sunna shine kullun kira na ku kuma masu zuwa ku yi tsoron Allah in kai je mai rukuya ka iya ma hira wannan kaza ka binne to kun boka ne kakkada da kai iya maka cewa eh iya magana wuri kaza ka binne wannan ne mai magani to kun boka ne da kai ka jejin boka ne ka gudu Allah taimake mu
a sati da ya gabata muna cikin bayanin aya ta 85 cikin suratul isra lokaci ya zo karshe kenan za mu koma harkon sura ya mutu gaba insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi da daya yana ga fadakarwa ce ta ɗaya iya wani ne cikin uwa yake magana ya lura da ƙarancin kamar na ibai in ba liman wajen sallah da a samu wasu da dama to yana fata dai in yacin alramomu muna son ganin shi an ƙare sai ta biyu cewa mace ce take da ciki kuma tana jinin haila shin haila ce ko kuwa kuma matsalar haila ta mai ciki magabata suna da saɓani a kanta amma jamhurin magabata malamai suna kan cewa mai haila ba ta ciki kai mai haila mai ciki ba ta haila mai ciki ba ta yin haila ɗaya dai wani jini daban na illa na rashin lahiya akwai su masu ganin akan me yake cewa suna magana cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya sa sharaɗin gano da magana idda ana aiki da ciki da jini salasa ƙuru idan har da jini bai alama ta ba ciki me yasa Allah zai sa mana alamar tsarki da jini haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake kawo kama mu iya magana cewa la tuqul hamil hatta hatta kada wala al-haid wala ghayr hamil hatta ta'is haida yace kada haka kamo kamar mun yaki yace ita mai ciki ka a kwanta da ita sai ta ai abin da ke cikin cikinta ita kuma cikin alama ba cikin sai ta haila guda kina ta kace shari'a sunna kitabu sunna sun tabbatar da alaman ba ciki jini ne to idan a ce mai ciki na jini me fa'idar kawo da magana shine gaskiya hujja mai ƙarfi sai suna cewa ba mamaki a gajinin abin suke magana ana samun jini da ciki wa amma jini illa ne ba haila ba ce magana kenan akwai jinin amma ba na haila bane ba na illa ne na rashin lafiya da kurba shine magana sai magana da na yi ɗazu a cikin hudu ba ta mas'ala ta rukuya da na wani ina magana cewa cikin na alu suna koyon wai kace a ba alu suna bane abin da ke ni shi manuwar shi a tsakanin da Allah wannan aka ce cikin gidan wanda yake da awa suna muke magana amma ya za a yi aqida sunna ta tabbata da maganar bokanci da aikin bokanci da yawa kenan wanda dama wanda ya san da abin kuma yake adaman fadakarwa ce ba gaggawa mutum hukunci ko a wajen ga musulunci sai bayan an yanke min hujja ta cewa wannan al'amari na ɗaukar labarin aljani ko mara lahiya a cewa na kaza ya magani a wuri kaza haka binne kaza kaza a jiya wannan abin aiki na na bokaye can asali ma shi muka bayan da ke da aƙidar sunna shaidan kai yaudare ka dan kana halu sunna ai iya neman ka ka ce ka bar shirka ko to ta wata hanya zai biyo maka ta hanyar da kake ga halaka ce ya soko maka wata shirkar daban shi na ce ayi hankali shaidan babarin ka bai ke yi ke mai da'awa sunna haka sunna tauhidi misal lahiya da imanin shi da ya kokarin kauce ma irin wannan al'amari na labari ko hira ɗaukar labarin aljani kurin ka wadatu da karanta ƙur'ani da adoni sunna sun wadace ka da ka shiga hira to ka shiga daji kuma aƙidar da ta lalace tabbas Allah shi da mu wannan shine bayanin da zamu yi akan wannan sai Allah rahma aya ta 80 da biyar cikin suratul Isra insha Allah ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم wannan bayani mun fara a sati da ya gabata cewa suna ma tambaya akan ruh kan magana rai kuma duk da sabanin malamai masu ganin wannan ruh ana nihin malaika jibril ana nihin rai a bayan da ya gabata shi akwai ruwa cikin sayar bukhari cewa wasu ne daga cikin yahudawa suka annabi wannan tambaya ta maganar ruh wanda wani abu ne sananne a wajen su yahudawa maganar rai ake magana mai rai wannan mai suna rai wanda za a mutu ba in babu shi wanda wani abu ne wanda su sun sani a dalatawansu in ba Allah ba babu wani mahaluki da zai gaya maka ga rayin da yake a jiki ga yanda yake ga ba mai gaya maka lamarin shi kullum wani abu ne kullum aka bar ma Allah subhanahu ta'ala wanda mun yi bayani a sati da ya gabata na cewa ba wata gaba ta mutum da ba a yankawa kuma ran bai ba dan kenan wani abu ne wanda kullum Allah kaɗai san kan shi can daman aka dai bayani magabata suka yi bagana harkar rai kullum abu ne a bar ma Allah subhanahu ta'ala ga mutum ga komai in kan ne kace da an ce akai ya fasa kan in kace gaban kwafa a bude kan a wanke a wanke kwalluwa a maida kuma mutum bai mutu ba zuciya za a buri har ma a sake zuciya wani lokaci a wani ko mutum bai mutu ba shi mai zuciya asali ya mutu a doko a sama wani ka kenan abu ne gaskiya magana kuma a bar ma Allah ya abin da yake kaka shiga abin da yake dinka korin Allah ya sanya yake ciki kurin shine karshe re wa ma utu min ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi illa ilimin da kuke da shi mutane ko bayi dan kadan ne duk abin da kuke yi na ilimi a cikin ilimin Allah kadan ne an karanta ko zama karanta gaban insha Allah kissar annabi annabi Musa alaihi salam da Khadir suna cikin ruwa bayan dole amma magin da gudan annabi Musa alaihi salam sai wani tsuntsu ya zo ya sabka a saman jirgin a saman kwalakwalan su wannan tsuntsu ya dan tsakwaci ruwa ya tsakwaci ruwa sai Khadir ke cewa Musa kaga dukkan ilimin naka da ilimi na gaba daya a cikin ilimin Allah kamar yadda wannan tsuntsu ya tsankwaci teku gudu haka ne wannan abu ne tabbatacce kuna maka misalin wani cikin masu ilimi wannan na abin falake yake magana cewa abin mamaki ga dan adam diyan da dan adam ke alfahari yau yake gwada bunƙasa ta ilimi ya je sama ya je ruwa ya je ina ne har yau cewa bai san ba dubu a cikin ɗaya bai san ba ɗaya a cikin dubun abin da yake zagin shi kuran bai san ba dubu bai san ba ɗaya a cikin dubu bai kai ba ɗaya cikin dubu duk ilimin da aka ji har zai a cikin jahilta yanayin shi kuran wanda ba kare ba yanayi ma gangar kanshi gangar jikin ka kanta ana hayo bincike ake duk ilimin da aka yi da ci gaban da ake hayo bincike ake za a je amurka a jihar da wata cuta a asama maganin ta gashi zai muna cikin cuta ta wannan ɗakin gana ko corona ana ji ana gani da hansa bincike ake da amurka tana yi ture kowa ne ma ke sama abin a hudu kayan Allah sa a samu kuma amma dai cewa gangar jikin ka kansa dan adam ai yau dan kadan ne hanzu ana bincike ba ida ba kuma kace yanzu ma aka fara wannan shine Allah subhanahu wataala ke ba da misali na karancin ta yanda dan adam ba yanda za a yi ka iya gano da wani abu da yawa kullun a kadan kake dan kadan ne aka baka Allah ke magana akan cewa ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نعم kan wannan iya kwatanta mana ne kurin musaddaka da jahilcinmu da yalwatar ilimin Allah subhanahu wata'ala yace kul law kana al-bahr midadan li kalimati rabbi inda za doko teku ta zamanto ita ce tawada za a rubuta kalmomin ubangiji siffofin Allah suna Allah Allah mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne yace la nafida al bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bi mithlihi madada za a rika rubutawa ana rubutawa wannan teku za ta kare kaf ba i da ba rubuta suna Allah ko siffofin Allah wani ya gama girman teku shan aya ta farko da ya karanta ce ta gaya musu ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام da duk dajin duniya duk ka kama duk dajin duniya ku kurmi da ko ina duniya inda ke daga itace ko yace inda dukkan itacen duniya a kalam za a yi alƙalami na rubutu da su a ce da su za a yi rubutun wal bahar ya muddu kuma a ɗauko tekun duniya ita ce tawada ita min ba'adi saba ta abu ba ta kun duniya ba a kawo ta bakwai sai na yawa ba ta mu yanzu mun san ta yanzu ko to akan na yanzu a kawo ce ko bakwai digicin duniya alƙalami ne za su kare za su kare rubutu ma nafidat kalimatullah za su kare su bar kalmar Allah da saura inna Allah azizun hakim haka Allah mabuwayi ne mai hikima da haka dan adam da ci baki na kakai alfakari tsaya baki abin da aka baka ko na Allah ci gaba
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
إلا رحمة الله إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
nan daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa yawa wannan manzo wa yama duniya gaba daya akan Qur'ani Allah ya ce wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka inda mun so sai mu shahi shi mu tahiyar da wahayin da aka maka na alqur'ani Allah inda ya so eh shahi gaba daya a shahi rubutun a shahi abin da ke zuciyarka suma la tajidu laka bihi alaina wakila idan maka ma haka kuma ba ka samu wani wanda zai zo neman haƙƙin kai ya ci zama wakilin ka ne neman maka haƙƙin ka a baka ko a mido maka in Allah ya ba mu iya hanawa in wannan yana karantar da mu cewa qur'ani ke ana isha shi cikin ruwa ya tabbatata ina ga ibn majah ruwayo ta inganta ta imam ahmad cewa manzala ke ba haka cikin sunan sahiha na albani ya tabbatar da ruwaya abinda yake hadisin iya karantar da mu da hadarin zai kan ƙarshen zamani wata ran za a waye gari gaba ɗaya ƙur'anin babu shi balle har alarama an shahi har zuci ta kwashe gaba ɗaya yadda ke lafasan hadisin gashi kama haka eh huzaifa ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadrusu al-islam kama yadrusu washi thawb hatta la yudara ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sadaqa wala yusra minhu ayatun ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له سلا ما تكن عنهم لا إله إلا الله هم لا يدرون مسألة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه ثم رد عليه ثلاث مرات ثم قال tunjihu minan nar ma'anar dai ruwayar ku sai baki ba labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa musulunci ya dusu islam kamar dusu kushe ta musulunci zai rinka ko iya iya ragewa iya ragewa iya kodewa yanda kasan zanen tuwa ko yaji da yake kodewa wata da kama aiki ko a hankali a hankali kaga tana kodewa haka koma bara to musulunci haka zai rinka ragewa iya ragewa da kasan zanen tuwa na yi ya ce za a waye gari a wannan duniya hatta la yudara ma siyamun wala salatin wala nusun wala sadaka ya ce za a waye gari a wannan duniya wata ran za a waye gari a duniyar ba wani sama mai azumi mai sallah mai zakka babu balle magana ta layya a duniya zama gari mutum ba masan su bukura babu ba sama me ya sallah me ya azumi me ya zakka karshen da malike sai ya ce za a wayi gari bayan wannan jahilci za a wayi wace wal yusra ala kitabillah azza fi layla za a wayi gari dare daya wannan qur'anin za a wayi gari fala yabqa min fi'atin min aya aya dai ta qur'ani babu ita babu a kai babu a littafin Allah doki kawai ya takarda kurin sai tsohon alarama kurin da alarama ne babu an shayi a takar ya ce a wannan hali wata baka tawafin minan nasi a shekul kabiyar ajuz za a waye kari tsayi maza da mata suka cewa da raka na aba ana alhali mu da mu isko uwayenmu da kakanninmu suna wani kalmar ta la ilaha illallah suna yi suna yi mun ji ana kalmar la ilaha illallah garinmu haka muka taso su amma suka samu suka isko kalmar la ilaha illallah kun suka isko amma ba su san ba me sallah mai azumi wannan za ka yi mamakin kasancewar haka ba wani mamaki ka karanci musulunci tarihi musulunci yanzu ka je kasar turai espanya misali espanya in an waye gari espanya tana cikin tushe daula ba ta musulunci kaɗai ba a ta yada addini ɗaya ga ta simam ibn hazam simam kurtubi za mu taɓa abu zabar wani maimana na duniya sai mu zuru shi duk mutanen mutanen mutanen spaniya ba na ba ne ba duk yana da malamai da balle ta nuka ake zaman ya ake ake sanan mafi yau dukkan su mutanen sun mutu daga spaniya turai ce tushen ilimi ko ga addini daular islamiyya ko yau akwai irin wannan abu wanda shi wallahi sun je wani gari irin wannan abu da mamaki sai yaran suka ce to wannan abu mun ji uwaye mu suna ga wannan ana kan sala sun ji uwaye suna yi uwaye su Allah sun ji uwaye suna kalmar la suna kalmar shahada a kan sala wasu yaran suka su sun ji uwaye su a uwaye su amma a zuwa a wurin a garin babu wannan wani abu a wani gari cikin garuruwan Spain muna labari babban babban masallaci na kota babban wanda aka dole islamiyya a ƙarƙashin a cikin turai yanzu coci ce coci ce shi ne kwanan ana magana a sofiya ta turki ana rigima kanta ai asali shi ma ai irin yadda musulunci ya ci turai ne daga nan wannan coci ce a canza tarihi ta koma masallaci musulunci to yanzu an zo a rushe musulunci yanzu kuma allah ka wani wanda yake neman maido wannan abin shi ba an ce ba wai a bar shi a masallaci don ka a ce ai ma masallaci na abu haka yau a gidan kallo kallo mize ya kuma mize in a takaice wannan abin ba wani mamaki ya kana su wurare ma hanzu kai kaka ma gidan garin ku za kuma malamai wannan garuruwan sai yi mu zama ilimi ya zama a cikin su amma yau irin labari na kaga da su haka yana to duniyar gaba da haka za a waye gari wata rana manzo Allah ce za a waye gari babu qur'anin a littafin a ko ina babu shi qur'an a duniya babu aya ɗaya ka samu za a rubuta musu sai sallama ba magana sallah ba magana azumi ba magana zakka a duniya sai dai kalmar za su ce mun sahihi da gari sahihi sahihi suka ce mun su uwayen mu suna wannan kalma ta la ilaha illallah jin haka sila itin huzaifa to me amfanin la ilaha illallah ba sallah ba azumi ba zakka ba Huzaifa ya kawo da kai. Ya ce Huzaifa ya kara wannan labarin wannan mutanen masu cewa sun suka uwayen sana la'ila me a hwaninta a gare su ya da su uku. Huzaifa ya ce mashi tun ji ɗin nan na. Wannan kalma za ta musu tsira daga wuta. Din da aka yi mutum ya kama shahada bai zauma wuta. Din da aka yi in ji akwai tauhidi kalmar la'ila za a wuta kowace da za a wuta wuta. Kina wannan shi ne Allah ke cewa ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إلا منسو سيم تهير أبن دمك مك وحي ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا قم بذاك سامو ونبو وانت زيزو يباك يباك يميدو مك أبن دمك أمشي إلا رحمة من ربي كرن أبن زي أنا ما حكا كرن جن كان أبنجيجي نيكاريكا رحمة الله تبتر ما دولنا القرآن inna fadalahu kana alayka kabira kuna mun fadala Allah gare ka tana da girman gaske Allah ce gaba
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
نعم نعم الله سبحانه وتعالى قالوا قريشاوا da suke ƙin imani ko ƙaryata da annabi sallallahu alaihi wasallam to ga wani misali dai a gabansu suna alfahari da ilimi ilimi na balaga da fasaha a cikinsu ga wannan sananne ne annabiyul ummi annabi ne sallallahu kuma wanda suke ce allitai zamu ce a wancan tsarin cewa da wanda bai karatu da rubutu annabi manzo Allah Allah abin da ke hakika annabi bai iya karanta rubutu bai iya rubutawa da kanshi dan su san da cewa aya ce ta ce wannan manzo ne daga Allah wanda su mai rubutun ma da karatu suna gwada mai isa da wannan ilimi manzala bai karatu bai rubuta kuma bai ba karatu a wajen wani bashi da malami a garin makka bai je ba wani gari ya cirani daga baya dawo a ce ai da ya je cirani gari kaza a can ya koyo har ma hikimar Allah iya dan shekara goma sha biyu Abu Talib ya so bulagurun zuwa Sham da shi suna kan hanya ba su kai ba sabaka da suke wajen wani rahib kuma masu bauta Allah su koyi mata Allah sai suka ga wannan bawan Allah ya taso ya keto cikin mutane ya zo inda manzo Allah sama yake ya tambaya ina baban wannan wannan yaro Abu Talib ce ni ne wakilin shi ya ce to wannan yaran kakka isa shama da shi da ya san ahalin kitabin yahudawa sun karanci siffar annabi ƙarshen zamani duk da kasan ɗan karkacin na gani sun san shi ko sun san shi ya ce wannan yaro dukkan alamu na annabin ƙarshen zamani wanda ne akwai cikin shi kenan ina gudun ku je da shi su mai illa da su wasu gano shi ka koma da shi kaka kuma kaka je da shi abun kuwa da abu talibi amsa shawara ya dawo da shi gida to kenan kaga shi bai makaratu bai je wani gari cirani ya je dawo amma kuma yana kalubalantar masu karatun da rubutu wannan kadai dan ba rushin rabo ba ya isa ya sa kwarai shawa su dangana wannan daga Allah ne abun ba daga wani wani biki shi ne Allah kai manzan shi umarni kul la in ijtama'at al insu wal jin ala an ya'tu bi mithl hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ka gaya musu inda za a hadu da mutum da aljani a yi haɗin gwiwa kiri bayan maka ne ba duk duniya ta mutane da aljannu a haɗu a haɗin gwiwa a yi taron ala'an yatu bi misal hadal ƙura'an a zo da wani abu kamar wannan alƙura'anin da muhammadu zurci ya ce latin bi misali ba za su zo ba ba sa iya kawo kamar wannan alƙura'an kuma wannan ba mutum guda ba walau kada ba adu ne ba zaira ko da a cikinsu wani mai balaga mai nawaye kowa ya kawo haɗin gwiwa kowa kayan ilimin nashi a haɗa don a samu wannan daga ba za su iya ba ko da su taimaka ma junansu kaga wannan kaɗai ya isa ƙalubalanta Allah ya yi nufinsu ya musu ƙalubale da da maganar ƙur'anin gaba daya an yi magana da sura sura goma duk wannan ya gagara kenan nan in ba rashin rabo ba ya kamata su mai wuya cewa wannan littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala na mun shaka misali Yusuf Kindi malami ne sananne a duniya cikin tarihin duniya ba mana addini ba wajen sanin magana ta larabci ganin wannan ilimi da Allah ya bashi an nema cewa ya jarraba tun daga an yi kalubalantar duniya Allah ya duniya su zo da irin littafin Muhammad na Alƙur'ani to ga shi kuma sai matsalan abin ne suka ce malam ko ka jaraba ya ce zan jaraba ya shiga gida ya jima bai hutu ba ran na ce malam zai hutu yana kasan da yan jarida aka zo aka yi taro aka yi taro ana so a ji malam ya zo shi malam ya shiga ma alkur'ani malam iya buɗe magana cewa wannan abin da kuka nema ya ce ban yi ba kuma ba zan iya ba kun ba mu iya shi ya ce zan baku misali na bude wannan littafin an ce ya bude kan ma'ida ce bude ma'ida ce bude ya ce na bude farkon wannan wata sura na ga a wasu 'yan shekaru wasu kalmomi yadda aka haramta aka toge aka me aka ce aka haramta aka toge aka yi aka yi alkawari duk abin da ce aka abin da ka ce wani ya ce wannan kalmomi ya ce wala an wani ke so ya hudu da wannan bayanin da yake wannan kalmomi sai ya littafi bolin bolin mujalladai ta kwanta mana ma'ana ya ka ce kakku ba kanku wahala bai yi wa kurin kunan nan kuma manzan lama yana raye wani suka yi jarabawa ma sai kun su bar ma yan baya abin dariya kun suka suka jaraba suka sai zo abin dariya ma gurin ko aka da a takaice dai wannan sune alamomi na cewa wannan manzo ne daga Allah subhanahu wataala kullu in ijtama'at al-insu wal jinn gaya musu inda mutum da aljani za a taru ala an ya'tu bi mithl hadha al-quran ayi taron da neman a zo da wani littayi kamar wannan al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su zo ba da daidai da shi walau kana ba'adun li ba'adin zahira ko da suna taimaka ma juna gaban da ce walaqad sarrafa walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin fa aba fa aba aktharu an-nasi illa kufura da haka abun ba magana bace ba ta magana wa'azi Allah ya ce walaqad sarrafna lin-nas fi hadha al-Qur'an nan jujjuya ma'ana mun kawo ayoyi bayanai daban-daban dan amfani mutum a wannan Qur'anin duk misalin da za a kawo mutum ya gane gaskiya ya wa'aztu a wannan a wannan Qur'ani Allah ya ce mun kawo duk abin da ya kamata wani mai wa'aztuwa ya kawo al-Qur'ani in dai misali ne amma wazi ka gane gaskiya amma duk da haka Allah ya ce fa ba aka sauran nasu illa kusura mutane mafi yau mutane sun ki amsa wannan kira illa bitir ce ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan abin ba wajen kurin rushe rabo ne ma in dai bayani ne da mutum zai gane gaskiya ba gaskiya a wannan Qur'ani ba abin da Allah ya raka ta gaba
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر علينا من الأرض ينبوعا
aw takuna sallallahu alaihi wa sallam ara وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا aw takuna lak أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا
na'am daka أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا sida ba أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه lak hatta nu'minu laka lam nu'minu lam nu'minu أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
jazakallahu khairan yan wa yanzu bayan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu da abin ba wa'azi bane ba neman gaskiya bace ba wani bayani da ya saura yake ba mu labarin tsagerancin su da rashin kunya kuma zabin ya kuma rashin kunya kuma duk abin an kare zama magana wani neman waje ko za ka ji tambayoyin da ake na kurewa da babu ganin imani yadda ya zo cewa sun zo an taru wani malaman tafsiri ke kawa an wannan tambaya ne cikin taro na manyan ƙurishawa an kirawo shi an yi zama na musamman shi iya da annabi da da wurin ciki iya ji alama kama abin ya zo za su za su imani ne duk manyan gari an taru aka kirawo shi akan irin abin da yake tahiya ce ya muhammad abin da ka zo ma jama'a ka babu wani balarabe da ya ka abin kumya ga kamar kai ba wanda ya kaya jama'a abin kumya kamar da ka jama'a ka raba jama'a ka yi kaza ka yi kaza cikin dai abin da suke bujirowa ne to in har abin nan da kake da shi gaskiya ne kai manzo daga Allah to yanzu jama'a ce sai suke kawo shawarwari iri ko kai kaza eh mun san kai daga Allah ya alama ka ko kaza shi suka ji sai Allah ka ba mu labari wa qalu sun ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a mu dai ya Muhammad har abada kenan ba- lan nu'mina laka ba yanda za a yi mu imani da kai manzo ne daga Allah sai ka kukkugo mana kurmu ga teku korama idan ruwa ya kukkugo da garma kowa ya sha to kan ba san eh kai manzon Allah ne. sai kai haka bayan wannan in wani ba ta samu ba aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiru al-anhar khilalaha tafjira ko cewa maganka kai tun da kai Allah ya koka ya maka maganka da garka garake na dabino da inabi kuma dan shekanta ka kace ma wace ai ina ana ya garka ko ai a bata ruwa ko a ba garka samfur ba a maganka da garka ta musamman dabino da inabi fatufajjiru al-anhara khilalaha tafajjira kuma a garka ta haka ba ma ruwa zai ba kurin maga ruwa ya kukugowa da gaskiya ba su ruwa ko ka shekanta ka ko eh ruwan ma ba ba ruwa tsaye ba ga kama ce ayyun shifka a maga ruwa ya bubbugowa daga kasan garaken naka kun ruwa ki ba wani ruwa kurin kwarma da kun wani shi bubbugowa na iya ba ruwa da kanshi wannan kenan ko da biyu aw tusqita samaa kama za'amta alaina kisfa ko kana cewa idan bu mai imani ba za a sabakar da azaba alamun azaba to azabar ta sabko Allah ya yanko wani bangaren sama ya faɗo kake mutu tsara ko ta da a yanko wani yankin sama a zubo a kashe su auta ce billahi wani mala'ika ta kabila jihohiyar shi ɗaunar rahuwa ne kuma ko kuwa yanzu an wani bai kuma to mu ga Allah a hiri da mala'iku mu ga Allah da mala'iku sun zo gaba da gaba eh ga Allah ga mala'iku sun zo a sama shaida shi Allah shiga taka ka zai mun nan ba mu ga imani ba mu ga mun neman imani ta shiga taka cikurin ai haka mu ga Allah da mala'iku sun zo a hili kara ko ba wani ba wani boyo au ya kuna laka baitun min zukhrufi ko kuwa Muhammad in kai ha daga Allah kake Allah ya koka kuma gan kana gidan lakai namu maga gidanka gidan zinariya ne gidan na zinariya kura kira ma amaka amma gidan zinariya eh mace idan daga Allah kake autar ka fi sama ko muna kallon ka ka taka takin takin ka hauka ya sama ka bace mana ka taka ka san na kallon ka shu ka sai sama kaka ji ba wannan ba ba ba kare ba a a an je san ma suka ce wallahi min ruqiyaka ko ka hau sama ba mu amince a sama ka ji hatta tunazzila alaina kitaban naqru he ka zo da littafi daga sama ka zo ga littafi kowa ga dashi Allah ya na kallo subhanallah sai ka zo littafi wanda kuma za mu iya karanta maka ni maka sako daga Allah kai tsaye duk wannan bayanai sun wa alamun tambayoyi duka na korewa ne wanda wannan babu wani abu tsaye a hannun wani ba Allah ba in ma bugo da ruwan da ƙasa in ma garaken in ma sarko da azaba daga sama ko duk abu ne a hannun Allah ya ce kul gaya musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji hal kuntu illa basharar rasula shin tambaya da kuke mini ni meye matsayina ni wani mutum ne manzo ne mutum ne wanda Allah ya ko kuma tambaya mutum wanda ba da wale ba wanda ba da hannun Allah ni mutum ne ka ni mutum ne amma manzo daga Allah sauni suke mamaki qalu ma li hadha rasul وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا
أنزل إليه ملك قل أنزل إليه ملك ماذا فقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فقها أو يق- أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
انظر انظر انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
jazakallahu khairan cikin irin tambayoyi na izgili da ganin shi inda manzo ne ai da an yi kaza da an yi kaza wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq kamar na izgili ake an shiga shigantaka ce ake kujiwa me yasa wannan manzo na mu an ce manzo ne daga Allah amma iya kullu ta'am iya cin abinci irin namu wa yamshi fil aswaq iya zuwa kasuwa shi ma yana da bukata iya da bukata irin tamu ina za a ce mun zo daga Allah ya rika ci iya sha iya zuwa kaza kaza kaza laula unzila ilayhi malakun me ya hana inda hashi manzo ne daga Allah me ya hana a saba komai da mala'ika fa yakunu ma'ahu nadira ya kama zaga da awar tare ya mai shaida ai wannan daga Allah yake eh dan hada in hada ko ko aka waka nan ko da ba aka waka nan au yuluka ayyaka kanzun kanzun ko ku a ce kurin maga kudu a maka an je wata ƙawacin zinariya ko azurwa an sabko maka an takwar ta fike a wata kuna hujjar da tun ya kulmina ko a ce kuna a muhammad a garin maka iya da wata ta musamman daga nan yake ce bai bukata wajen kowa ta wakalar zalimuna in tattabi in lajiran masu hura ta wannan a zalimai abin suke gaya mabiya kun gwani mutumin na kuma na muhammad kurin kuna gun mutumin da aka ma sihiri aka yi wasa da hankali bai da hankali ko matsayi kurin hada da mutane eh kurin mana wai bai hankali ne na bane kiyo da kurin ba annabin Allah bane ba masrur ne Allah ta unzur kaifa da bulaka kaifa kaifa da bulaka amsal fadallu kadiba muhammad irin wannan maganganu da suke dangana maka suke jewa maka kadiba irin wannan maganganu suke ga maka fadallu sun bar hanya sun bar hanya gano shari'a na sakin sabila ba su iya mana ba su dama ban hanya ne amma abun ba neman gaskiya ba ne ba sai Allah ce tabarakal ladhi ja'ala insha'a gaya musu Allah ya girmama Allah ya girmama eh allazi insha ja'ala laka khairan min zalik shi Allah ana musu hudi da mai kaza a mai kaza kaza duk musu jirowa gaba daya shi Allah mai girma da buwaya inda ya so he baka ma abin da yake wannan khairan min zalik sai baka abin da ya wannan jannatin tajari zatar anhar ya baka gonakan wannan garaken wanda koramin ke gudana karkashin su wai za laka kusura kuma ya baka benayen gidajen na gidan azro ya baka ko zinariya Allah inda ya so ba na bada Allah ba amma aka Allah ba haka Allah ya tsara ba mun san kace an bani zabi in zaman to mai mulki mawadaci yace na zaɓa a wajen Allah Allah zai bani rayuwa yau akwai gobe babu shi da shi ne mai wannan rayuwa ce Allah ya ce Allah ka cikin miskin na maskana na ta kafafan akwai daidai gurgudu ya akwai gobe babu shi ya bukaci haka man da Allah su ko Allah ya bashi ke wannan ba shi bane ba ke wannan matsayin a wajen Allah Allah ba a kiyasin matsayin alakar Allah da bawa ba ma annaba ba ko manzanni haka ma ba a kiyasin alaƙar Allah da bawa matsayin Allah wajen bawa da magana kuɗi ko talauci. Kuɗi bai sa a ci Allah san ka yi. Haka talauci ba a ci Allah ƙinka ne ki. Ba wani abu. Kowanne Allah na jarrabawa ne. فأما الإنسان زامت له ربه فأكرمه وأنعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما hasabu Allah ya ce fa'ammal insan iza mabatalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama halin mutum idan Allah ya karrama shi Allah ya jarrabe shi jarrabawa ce Allah idan ya jarrabe shi arziki maka kada hatta da arzikin jarrabawa ce sai ya jarrabe shi da bashi arziki ya karrama shi da muqami da matsayi فيقول ربي أكرمت كا بس يا أبن جينا الله كرماني الله كرماني قال الآن كرم شيء تو أما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهدى أما عند الله زي ما جرب وتتلوش تباب أبن تكل يهوتي دكل نشي هوني وترم ما قواي قواي كوبا لا هي الله يا يا يا شكرا نوع شكرا نوع بوركي بقى har wani mummunan ta mutane Allah kan jarrabu bawa wani lokaci akan laihi da yi wani lokaci babu laihin da ya kurin Allah ya jarrabe shi ka ci jarrabawa a ƙara ma daraja a wajen Allah don haka yan mu masu kallo bakawa mutum hukumci da Allah ba shi wadata da jin daɗi cewa mutumin Allah ne ba haka ba ne wani kaɓaci haka lokaci guda ba za ka wa mutum ba hukumci cewa wannan ai mutumin ba za ne ya mahallalai ne shi za a gama shi da bala'i kullum abin bai warkewa ko kullum asara ko duke ta kare duk wannan ba naka bane annabi ya bani labari cewa a shi kasa bala'a a lambiya ko tal amsal fal amsal annabi ya ce wanda Allah ya jarraba ma ci annabawa su aka yi jarrabawa da bala'in wace ba annabawa wanda zai kusa da annabawa kuma ake jarrabawa kenan jarrabawa ba wani abu Allah kan jarba wani abu ne ba a hannunka ba kai da kurin ba ka san mai Allah ta kima Allah ce in ma laihin ne yayi Allah san bawa yake jarraba shi da wata musiba dan ya tuba ya koma gyara Allah san shi ne haka nan kadda mu yake wa mutane hukunci da sun shiga matsala ta rayuwa da tushen lahiya ne talaucin ne duke ta kare to ga annabi ayuba ya shi kuma misali a cikin qur'ani kuma Allah ya bai shi ce ni'mal abd innahu awwab amma yana cikin najin sabiran ta ko mun samu annabi ayyuba sabiran najin sabiran ce ni'mal abd innahu awwab Allah ce ma da wannan bawa bawa ne mai koma zuwa ga Allah kaji ba annabi ayyuba annabi Allah ne rishin lahiya wani wani wani ya rudu shekara mai diya ne da iyalin suka mutu dukiya mai dukiya ne ta kare lahiyar Allah amshi ɗaya a cikin hezon jarba ga wani mutum ka wuce ma Allah ba kuɗin babu iyalan masu kama mushi kuma lahiya ta kai duk wani makusanci ya kaurace mushi ya mata shi ɗaya mata ɗaya take kula da shi tsawon nawa kasa kwana nawa kai wata nawa kai sunna hadis ingantacce shekara goma sha takwas sha takwas cikin wani bala'i sha takwas cikin wani bala'i haka ya haƙuri ya ji mure in ma ka taimai ta wani kai addu'a ma abinci ya kawo wacce cikin yanzu shekara mana cikin imanin ina in tacce kamar addu'a abin ya yawa in ce shekara mana cikin nima Allah kuma mun kasa haƙuri mun haƙuri abin duka shekara na kai ma da shekara na maka cikin nima Allah kuma sai mun kasa haƙuri ya gajiyawa ce abin ma da ya kai gaya matar shari'a ne mai yaudare ta ta ma ita ma ta bar hanya kashi ne ce rabbi nima sun yadur man ta kada Allah bi ce Allah kamar lafiya katse iya gama ce Allah kamar lafiya ya ga abin ce ta ya Allah ni dai cutarwa ta same ni na samu matsala Allah kai kuma mai jin kai ne Allah a da kan da aka kace ta iya ga kamar da a ce kai kasa sai bayan shiga goma sha takwas wannan addu'a dai Allah kai tsaye aka ci to ga abin wanka nan ga na sha ga na wanka ya sha ruwa cuta ciki ta zubi ya yi wanka ta waje ta zubi gara sai mai ruwa in ta kaka kacin sula sai yana bayan kai waye ya tashi ya zamana mata ta ce ta dawo ta kama abinci da ta dawo wurin da mijinta yake ba ta yi ta ga wani mutum gyararri lafiya lau ta ce bawan Allah baka ga mijina ba bawan Allah ayub ta ce ayub ta ce ni ta ce a da kaka mai zikiri ayub da ka tambaya na yake mijina daga bayan ta gano da ta gane shi ne an samu lahiya ko kuma yanzu abinda ba yi ba a duniya Allah ya sa aka yi Allah mai iko ne akan abin jesu akan kun aka aka sabko aka iya da baga da lokacin da arziki akwai wurin da ake baga ake tara alkama da wurin da ake sheke sha'ir aka ma wurin guda ruwan zinariya ta cika tab aka wurin guda ruwan azuba da cika tab shu gurin zinariyar azubar amma ruwa ingantacce kusa da ruwa duk ingantacce duk ingantacce aka cika ko'ina nan azubar zinariya